الحسين النبي صلى الله عليه وسلم يا بعد الأباني سوى أن الأمة المحمدية كما ذاك ومحل ذاك إلا su kaɗai wadda za su tsira aka da mai mai zama sallallahu alaihi wasallam sun ce wanda wadda za su tsira yake iya ma alama ana alayhi wa asabi ita ce yadda kuke son abin da ni yake son sani da ta aina wanda ji ya riko da tsarin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kan ta ya riko da tsarin sa kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da za masa wajibi tsira sauran tsaka saba'in da biyu dukkan wata ne wannan raba ya afi ne bayan sahabbai ko a ke sun daga zamanin sahabban ma aka fara samu hawa rigawa ta bayyana suna kafinta wannan sahabban kamar hawa riga wannan akwai wanda suka fi kafin ke bila abu masar cewa yaya yaya abu kaza da ya ai ya haifar sirri wani kaza da ya bada fatuwa ai ba haka abin yake ba suka sun kafin ke bila umar suka sun kafin ke bila usman kana ma kenan dan shi da yawa ma da gaske su sun ce ai abin da ya daga baki ya kafin sa sai da na abu ko da nan ne ma gurin haske inda suka haske wata rai sai da na abu yana sallah da daddare a masallacin kuka sai wani da cikin hawa ya ga wannan ya shigo masallacin yana gurin sai da na abu yana sallah sai ya ce wani kudi ne ne ko ilin da zai ne ko ilin da ya shiga suna faɗan na amin ko su ne na hafiri na yana nuni ga sai da na abu cewa karɓarsa a fili ne ai shi ba shi shi ba shi ko kuma mushriki duk wani ma abu da zai sai kawo da shi cewa ya zauna da amin ko na su ko ya yi yaki ko an ba shi ne kai kaza an masa kaza duk ya ba shi sai da na abu da ya ji shi أسلم الخاصة يكرم فاصبر إن وعد الله حق ولا يصحبنك الذين لا يمكنون حكون كثير من المجانين بذاك في كثير الكون هنا الله دي جسديان إنه يقول ولا بسلم يذكر ما كتبت من يمس دورة ودى كيدا فأبن لك في كرسة إنه جلال ليس حين أتقى رسام wannan ce wanda yake ya samu tsira shi ne wanda yake buga cikin wato tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da suke kai shi wanda wanda ya samu tsira ana samun bambanci yawan dangane da yawan su a kowane gama da yawan lokacin zai zama ɗan kaɗan da lokacin su zama masu yawa a zamani na farko yanzu da kuke masu yawa a kaiwa a masu karfi ya zaɗa bai guda su duk wani zamani yake ya fara gaba sai su fara koya sai dai ba ba da kudin su kafin ya ce ba inda za a yi sun zama wasu suke za su sami tsira a ce ba yake a duniya muskar dai akwai qur'ani wani zama ko ta ala ce Allah nazzala Allah nazzala akal alhadith ya allazi tilkum qaddara alku Allah nazzala akal alhadith kitabun mutashabihan masaniya fa min al-dhunub alladhina ashuna rabbahum ubangiji shi ya saukar da magana wanda yake ce littafi kowace magana ce yake qur'an littafi wanda ya kama da junansa abin mai da su karanta shi ya fi waɗanda suke masu tsoron allah suna tashi in sun ji karatunsa in ba don cewa waɗanda suke na abota qur'ani ba wanda suke lura da abin da qur'ani ya kunsa suna yau da Qur'ani bai saura ba lokacin da kowa Allah sai kare ko Allah ma sai dauke Qur'ani idan ka ce kafin wa'annan bayi da Allah a su haɗe da suke Allah ya kan amsa me yana fi a roƙi Allah da cewa Allah ya gyara halitta gaba ɗaya da misali to amsa da za a baka ai su dinnan ba za a musu ilhama ba ba za a rike na haɓa yin addu'a ba da abin da yake bai dace ba wato da wani abin da yake cikin sanin Allah duk addu'a da za su za su addu'a ne a kan abin da damar Allah ya nufi samar da abu amma abin da yake Allah ko rashin samar da shi to ba za a yi ilhamar su addu'a a kansa ba idan Allah ya san cewa halitta ba za su gyaru ba da misali da su wata bayan na Allah ba za a yi su ilhama su addu'ar ba ba za a yi su wanda fitar da su addu'ar ba da cewa halitta su gyaru bari sai dai wannan bayan na Allah shi ne mafi tsananin mutane wajen juriya wa ta'ammulan lil masari da daukar abubuwan da ba a so wato halayen da ba a so da yadda da hukuncin Allah da abin da Allah ya kaddara a cikin wannan ne nace in bi sai zai amadu sai ali kalbata al'ami ya sallin da wani bala fa zai yi ya fal'afi la ta'awwadu علامة أهل الله فينا ثلاثة أمان وتسليم وصبر مجمل أريد أنك الآن كوسط zuciyarsa wadda take saka ma zuciyarsa da take dafa da tunanin ne a kan ya ne ne ya sa kaza ne ya sa kaza ko ba hutar da zuciyar ya aka yi kasa ta za ta musulmi kafirai suka fada masa suka yi kace kace da musulmi ba musulmi ba ne sai ka hutar da zuciyar ka tattarin da tunani na a kan wannan ya sannin da wani tsara ka ne ka hukunci ga Allah da duk zai wasa da bauta da samun yarda daga gare shi abin da ya asali ne ba da za a yi sauya ko da ka wahal da zuciyar ta ka abin da zai Allah ya nufi zai yi a halittar shi ne alamar wanda suka na Allah a cikin ne salatu ke abu uku ne na farko da cikakken zama lafiya da kowa da komi ka sauki da Allah da juriya da abin da suke gani mujammalu abin kyautatawa bambantar nan laurafan nan da aka ce ba daidai ba ne a sami musulmi sun yi suna da yanzu a cikin asibi ne ba a rasa ba domin wannan samun da bambanta a kuruwa rama sai ga bayan Allah cewa an samu bambanci wannan malami da ba su fahimta wannan malami da ba su fahimta sai ka zama rahama da aka yi zama rahama misali malikawa sukan ce ai a gari daya masallaci ne ma'azi da su guda ɗaya da a ce an tafi da su fahimtar nan ta malikawa a garin mai a ce sai masallacin talle sarki shi ke nan ai duk sai ba da an samu waɗanda suka mutu da yawa saboda mutum zai ne hama irin daidai da yadda za su ɗanyi sai zama ya kai zuwa jallin a ce wasu da yawa ba sun mutu ko wajen fita ko wajen shiga da sauransu amma da yake ai da wasu na sabobin sun ce ai ba ne don masallatai sun ƙididdiga in na iya sade yadda aka ba da faɗa ƙididdigar da zama don zama akwai bukatar haka ba wai don a rarraba kan musulmi ba ba don a rarraba kan musulmi ba wala ta sunu ko ka zama da mai inda yake sunan manzan suka watsa suka rarraba min da da ga mu yau ya ta wuce da su zo mu ko la ta na wannan kuma yau azabun azim azaba ne girma ta tabbata gare su yau da sauran sabiyan su ne wa taswasu فأما الذين يستخدمون أكفرتم بعد إيمانهم وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يوم تدين وجوه افتتح يوم منسوب ne da uskur mukaddara ya alkatina ranar da uskura tufafin za su zai masu haske wata sai ta yi wasu sako ko za su yi rubutun wata lokuta sai a'a abin da yana tafiya shi ne azabin azim azaba da girma ta tabbata gare su a ranar da wasu kusakun za su zo masu haske wato ya bayanu da yake harin na kusakun na hakika ko dai ta fuskar hakika ne a domin ya zo cewa fuskar wata yake mummuni lokacin da aka tashin alkiyama ikan zama ya haske daga rana a sa'a ta wuce da gari ko ana nufin farin ciki ne da murna misali wannan ma za a faɗa a game da zama wasu sauransu za su zama bakin kere ko zai zama wato kinaya ne daga duhu za a tashi kafirai tufafin shi bakin kere ko kuma kinaya ne daga fashin da taruwa za a tashe su suna da cikin masu damuwa wannan kuwa yayin da takardu suka tashi ne suka shiga hannun mutane wanda yake mummuni zai karɓi takarda aikinsa da hannunsa ne dama ni ce ha ga fara'o kitabiya ɗan uwa ku zo ku karanta takardar aiki na yi ganin ta annu na kun sabiya ko ku yi shakin rariya idan mutum ada ko ba dariya ku yi shakin hamidan ma a filakin ilin lamin haliya wal kafir wanda yake kafiri kuwa ni sabu takarda aikinsa da hannunsa na abu zai ringa cewa ranar gari na buɗe kitabiya ina ma dai sai da a ba shi wannan takardar aikin ba أما الذين يسمعون به أما ولا تسافر بتنزلوا بكثيرا وتفصيل ولا تفصيل لما أجهل أولا يعني أتكاو شي مثل لي أخرته وأتوأنت من نفسه بنشر أما ولا كمشوش وصل بنا في التفصيل هذا القسم عندما أعتقد أن الخنجر أرجو تفصيله وبعد رسم بالتعزيل ما أجدها والشياء kada a zama cikin su wani ya kone kuma kalami hushin ibtida'i wa hushin ibtida'i dan a samu farkon budewa budewa kyakkyawa ya ƙara sawa cikawa ma kyakkyawa a magana wanda da al'ada bil bushra wa kama haka zalika shi yasa an bude ayat da al-bushra aka ce ta biyar hudu haka nan kuma aka cika ta mata wa annan nabi ne da yadda zai yi tafi rahmatullah wato amma waɗanda kafin su kai ake kira wa wani kafirun shi ne kafirin wani kauna za a jefa su kunyari a cikin nisa wani kwaliban za a ce da shi taubiya a ganye musu iris a kansu yanzu ko ne kuka kafin sai ba da imanin kun bayan da kun yi imanin yau ba a hajjin yi kyau ranar da Allah ya karfi alkawari da dukkan halitta cewa za su yi imani yanzu an rabu ka nuna ni adam min ya wuri yin zurin ya kawo a shirin al'amfusun alaƙi da rika kun ƙani da na yanzu kala azaba to ku dangane azaba a yau su abin da ya rage gare ku sai dangane azaba da ya kun min ta kuma saboda ka fi so wanda kuka wa amma da zina ba amma da zina ya dace ne ta fi rahmatullahi وأما الذين يبغضون وما وإن بخساقي فتيحك ففي رحمة الله يوم يكون أشير أمر الله أيضا المجد أي الجنة الله وأتوأسلنا جنة كنا أقول مجازي مرسل وند إطلاق محلية محلية كما يجعل الجنة محل لرحمة الله su a cikin da halibu na abin kasar da wani shirin sun shiga ba magana ya su fita wato shi ta kursi ta batu je za ka fi azabu ko ne a cikin kwankata wa ma'abusin ta azaba ne na fi da gabanin ayyukan ne ne da ne da ne ubangiji ne sai ya fi kawai riga shiga aljanna ba ne da ne bari shiga aljanna da tsantsan baiwar Allah ne ne da ne da abin ya sa sakamakon kafirai ya zama madawwama ne a wuta domin kafirci mutum ne da cikar Allah ta baraka wa ta'ala kafiri ya yi mutum ya yi wa Allah mutum matsayinsa ya mai da Allah ga wani matsayi daban ba matsayin da Allah yake da shi ba a cikar Allah ko abu ne wanda bai karɓar tsarewa shi ya za ka makon kafiri kafirci ya zama azaba da ba ta tsarewa wanda wasu zai iya tabbata ne da dawwamar da kafiri a cikin wuta ya bani mummuni ko da an samu kafan Allah daga gare shi wanda ka yi ya je wuta amma dai saban Allah ba wai ya muta wa Allah wata shiga sun kasa ba ya nuna zai ta ɗauka wasa ne a wajen biyayya ga Allah zai ta ta yi alaka azaba amma azabar ba za ta dore ba to wajibin ta'azibu ba da ne sa ta kabira sai sunan saludu mustana wato shi wanda ta kai shi wa amma da bin da rabi ne amma da ta kai shi kai hakke wa mun ne ne kullu mummune kabira rahmatullah su kan kula cikin rahmar Allah ai gwamnati ai janna san biya halibi su masu dawwama ne a cikin su masu dawwama ne a cikin تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد بالبر العالمين تلك هذه الآيات وأن الآية ayoyin ayatun lahi ayoyi ne na Allah masluha alaiha yake karanta ta gare ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haq karantawa ta gaskiya kuwa ومن لا يريد من العالم دعوي ubangiji yana nufin ya zalunci halitta ba a sun da kada irada su zulmi tun da dai Allah bai nufi ya zalunci halittar sa ba su zulmi wa sirrin bil aula to an so a ce an samu zalunci ya zama abin korewa ta dukkan kana ma da an ta allukan irada su ta a kone sabu alam fi'il domin nan ne da fahimta ta mace ba sai nufi na Allah ga abu ya gaba yana gabata duka samuwar wannan abu sai nufin Allah ya rafe da samar da abu sannan abin zai samu inda Allah bai nufi zalincin ba a ta inda za a yi ashe zalunci ya abu shi ya sa da abin da Allah ya yi a cikin halittarsa ba zalunci. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور على الله سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات baki ɗaya abin da ke sanne wal alis da baki ɗaya abin da ke kasai duk abin da yake sama da duk wani abu da yake kasa ko ne ne lillahi na Allah ne mulkin mulkin Allah ne ba mulkin wani ba ba wanda yake da mulki a hakika tare da na Allah wa halka da halitta ce kuma ta Allah duk abin da aka gani da ba abin da ba a gani ba duk wani abu da yake sanne ko yake kasa duk halitta ce ta Allah wa'adi da bayan ne na Allah kuma yana iya sarrafa shi yadda ya so ba wanda ya ce ce masa ya aka yi haka ya aka yi haka ba wanda ya ce ba damar wannan haka idan yi wallahu ya kullu ya ba a kira ne ko wannan lafi gauna ne da Allah ne ake rai da baki ɗaya lamarin a kalamu saba min shi ya sa ba magida da gaidan Allah kowa ƙarshen kare ko na bai da Allah kalamu fi sa'al ba magida da gaidan shi shi ya sa wato shi ne hankali kenan sai ya sale duba haka idan cewa shi dinnan ta halitta Allah ce mulkin Allah ne bawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala ne ya jiri a kan sa ba ya da ya ga wanda ya halitta shi ba ya tsaya ya halitta da idan ya subhanahu wa ta'ala haka nan kuma zuwa ga zai koya zuwa ga wa zai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sa ya ce ai kai ya gano ya samu mummunan makoma a wajen Allah ya kai ya gano makoma sa ga Allah ka gano kyakkyawa ya zama aiki kyakkyawa ya kesa ta da kansa da Allah subhanahu wa ta'ala كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون يا أمة محمد حديثا kun kasance ya ku al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam fi ilmin Allah sanin Allah kun kasance khayra ummati ko ne fiye al'umma ukhrijat da aka bayyana ta in ce da aka bayyana ta lillahi ga mutane haza lafi azim wani yabo ne mai gona ya tafire ne jikirtawa ce daga Allah da wannan al'umma muhammadiyya a cikin wannan magana ta ubangiji subhanahu wa ta'ala akwai sanarwa da cewa za su dore bisa wannan tsofin masu girma kawai masu tsofin da masu girma su zama ɗan kaɗan kawai zama su yi yawan ta ce al'umma amma dai abin da yake akwai ba inda za a yi a rasa su ba inda za a yi zama gaba ɗaya an rasa wanda yake kan wannan sufar ba za su yi ba kan sani cewa waɗanda aka yi magana da su a nan kai mu shafa haka ya kai tsaye a sahaba to shi ne sahabbai da sahabbai aka kai tsaye هذه الصفات المروية ولا تدين التعبير بعد سيد الله ساسة فتد صحابي صحابي سوى بسا إلا سوكي سوكي ليس في الله يا يبدو بسي سيوتا الله يبيسي بسا إلا سوكي بسا بسا يبدو بسي كواتي بسي wanda ya rike da sofe ce da ɗaiɗaiɗe ce shi ma zai zama abin da ɗayan da aka yabe shi wanda aka yabe shi ya zama shi ma an yabe shi wannan yaban ya shigar da wani su cewa sofe ta habbai a bari ya dace ga Allah ta baraka ta ala sai ubangiji ya ɗaukaka su da shirin ɗaukakar annabi sallallahu alaihi wasallam ya albuga ya sharafin dinin bisiri yake cewa ya sharafin rasul kulla a karamar ilimi amma da Allah da'ina yayin da Allah ya kira wanda ya kira min dasi zuwa baita bi a sharafin rasul da cewa duk amai zanni ba maɗaukaci ta masa shi ne mafi ɗaukaka cikin mai zanni gaba ɗaya kulla a sharafin ilimi ni na sai muka gani mu ne mafi ɗaukaka a cikin al'ummi ko a karamar ilimi muka gani ne muka fi girma a cikin al'ummi gaba ɗaya ya faɗa kuma a cikin ƙasidar sahalbiya ولك الأمة التي جلدتها بك لما أتيتها الأنبياء ولك الأمة يا رسول الله الأمة تثبت ذلك التي الأمة بيت الأنبياء فكيفين النبوة جلدتها خايبين إلى ما أشئت أما إلى ما أشئت شيئا الأمة بك سببين كامل كاد أتي ذلك لما أتيتها وعند تجلس على الأيتين من ذلك وعند تجلس على الأيتين من ذلك ya su sai zama annabawa na da suka gabata suna burin ina ma a ce shi ne al'umma fata wanda a shi Ibrahim da zai lafi yake faɗa ta da ya kalimin lafi na ta na ya yi dalilin na ta haibin halkin ya kuma ɗali a wanda Allah zantar shi ne annabi Musa ya yi burin ina ma a ce shi dinnan ɗaya ne daga cikin al'ummar fiyayyen halitta wannan shi ne maganar ita ce maganar da ta fito daga gare shi اللهم اجعلني منه اللهم اجعلني منه وبدأهم الله الثالثة الله يجيب في أبايا أبايا سيء ليس هكا مكسين يا أخي الأمة التي في سيادة متى داسة دقيق دقيق القيلة غير دقيق التي في سيادة القيلة هكا ما مكسين يا أخي أقيني لا تقولي التي في ده لتقول الشهداء على الناس يقول الرسول عليكم شهيدا أجاباتها وقال صلى الله عليه وسلم شيء مثل تصيح لك أجباتا تحلك ألا ما خلص وأقلل الخلق على الإدلاك نبينا كمل عن الشتاك مثل تصيح لك أجباتا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يبدأ تصيح تساوية دعية على الوجه لا يجب وسائل دعية al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ita ce mafi fice al'umma a gaba daya da al'umma ba ta matasa ta da ɗin da aka ce kun ta mutu ne ne na kisi yana fa'idantar da suwantuwa fi yadi a lokacin da ya wuce wanda yanzu ba ko nan gaba sai dai in kawo mura da ita ya kula wannan sai zane ya nuna yanzu ko nan gaba to amma a nan lakin nan murada huna abinda ake nufi a nan الدوام انا نفهم هل ابدا كله ابايا كله ايدي كله ما نبدا وكان على حد مثل حد وكان الله بصيرا رحيما ubangiji bai bushe ba yawan gafara da yawan jin kai sai sa nan kana sai a ce ta zo a matsayin yace ya nafi ne a irin nan sai a ce kana ta zo a matsayin ya nafi ne a kai da su yi da rani bin su yi ko fada alfiyar ta fari da wani yara da hatta na fasiran nan ya zan wara da hatta na fasiran nan ya zan kana ta zo da ma'anar nan ya zan su dewa kamar anan ya kama an ce nan ta za nan ta zali ba ku bishe kuna da wannan matsayin ba hutun na hutun da koyar al'umma da aka bayyana ta ga mutane wato ina ma an bada lullasi a nan ta aka ce lullasi wato ko an bayyana a sanin allah ko a nan ma ko ko ko a nan tafi al'ummin da ta gabata a nan ta aka ce lullasi ba ce minan nasu ba dan ayi ne zuwa cewa ita yana al'umma na amfani ne wa rahmatullah na ce ne nasiya da ita kanta ومن هل تعلم البطن ده بقى كده هل بتاع هي ساعة يكتب لنا إذن الأمة محمدية إذن مسلمية بني على ياسين سيسي وغلاء إبدين وما سيسي بني خالص لو رفيني حكي في جاغورة بدينة سيني بحكي أسير سيكو رفيني أكل تالي التي تيسي كده سيني أكل التي تتساوي تالي بدي يمي عندي كجاغورة سيكو تالي تيسي أيضا يا جماعة إلا بعد أسير تيسي بني shi yasa wato koyaushe al'umma musulmi shi ake sa ran ko shi ake sauraron a ga sun nuna da gaisa a rayuwa sun nuna jan sauran ma al'ummi zuwa hanyar da za a iya tsira amma ya gani su kansu na farko rikice ko gani kowa ma ya rikice ke nan gaba ɗaya shi ya sa kai na al'umma amfani ce rahama ce ga kanta ne halka ya nema amfani ce mai da halitta gaba ɗaya duk duniya dangane da nan biyu a duniya saboda suna kira ga addinin musulunci suna kira ga hanya na fificiya ga baki ɗayan al'umma suna kiran ɗauka al'umma zuwa hanya na fificiya al'amura kuma saboda za su ba da shaida ga annabawa duka filin shahada a alan nasa kamilina bin ma'arif ina umarni da kyakkyawar aiki ina umarni da kyakkyawar aiki wato yasiyar sirat mahdan an zaɓi magana da al'ummar kai tsaye ba a ce kame ba ko a ce kame ummatu ta haira ummatu ba aka ce kuntu kamar da shi da Allah ne suke magana da shirin sallahu don ɗaukakawa ga al'ummar nan Muhammadu ya sharata don ni ne zuwa cewa an ɗauke duk wani ɗari daga gare su inda idan ya magana da shi kai tsaye bai ba da labari ba daga gare su ba cewa ya kame haira ummatin ba wannan ya tabbatar da cewa al'ummar nan alibai kusantawa ne daga halar Allah idan ka ce ai imani shi ne asali nan yi kaddam ya hana a gabatar da shi a gaba ta ce kun da yaro mafi da hannu wannan nasu kuni nuna billahi da ta nuna bin ma'arif da ta nuna hannu mai kwari a ya ka kai kuni nuna kuma karshe aikata za a ba ka cewa imanin da albarka yadda ya shafi dan su daina al'umma sai al'umma da suka gabata su an samu yadda suka imani da annabawan su da manzannin su a ciki ba da gafi ke kai wannan yake tabbatacce da wannan al'umma shi ne tsayawarsu da umarni da kyakkyawan aiki da hari daga mutane wannan al'umma tana da kama da annabawan da suka gabata sai ya fa ake cewa ko ya a sashen yayi ainiya o ummati ko ulama o ummati ko anbiya o bani isra'ila wanda ibn kari da yake faɗa ka alimina minhum nabiyyu wa man da'a ila allahi minna qala bi rusuliyyati min haiku dangane da cewa ita a kanta ta kama hanyar shari'a tana kan shari'a ne ita a kanta حاجة لبالي أقول من شرير راسي دوامين لا تشرير دوامين تعملين من العرف أنا مريضة كتاوي أوتي وفي خيانة تعملين أقول يتعي دمين عبالي ليه وفي ما نشي كل كل وفي خير أمة البيت يغني كمان مدعي ليه كمان أنت يا خير أمة تعرف ما يزمي لعبالي ليه نبي لكانا إن لعبالي كانا كمان لعبالي مستدل shi labarin mai tabbata ai yana iya kudurbe da shi yasa labarin kare gari da yawa qur'ani ai ya zama kudurbe ya kana Allah da kuran rahima ya kana Allah da kuran rahima ya kan haina haini mai sani kuna yin hani daga abin da yake mummuna bayan kuma wato ya zama hali alhali kuna umarni da kyakkyawan aiki kuna hani daga mummunan aiki ya gare kenan kamar hailiyar computer al'umma ba za ta iya rike ta ba sai in ta kula da wannan ɗabi'u ta kula da kyakkyawar da tsayawa ɗora sauran halitta a kan kyakkyawar aiki da hana daga hani da kuma mummunan aiki wato yin hani daga mummunan aiki sannan kuma tsayawa masa imani imani wanda yake na hakika imani mai gefe ba wai imani sama sama ga tsoro wanda a hankalta ake cewa ya ma yi na aksar yin lillahi illa wa mashaiƙona wani imani wanda yake ya tubayyane da zuciya hakikalin shugabanya wani wani na ahalin kitabi da a ce ahalin kitabi ya hudu ko na sami sun yi imani da kanin imanin hairar nan ba imanin nasu sai gane ya fi musu ya imanin nasu ba ke ba a ce ko imanin da mai dai sallallahu alaihi wasallama ko imanin da za su da mai Allah sallallahu alaihi wasallama sai zama ya fi musu na daga imanin da suka a baya da annabi Musa ko annabi Isa. Ai, Allah mai amana bin Muhammadin cewa wanda duk ya imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a ala ya fi ɗaukaka ya fi fifita daga wanda ya rufe annabi Musa ko annabi Isa ya imani da annabi Musa ko annabi Isa. domin wanda ya sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiga a cikin wannan fifiko mai girma wannan yabe mai girma ko abin da ake rufe da haka din ya gano ya fi musu daga abin da su suke gani suna kaita a cikin zaton su Allahumma alaihi nasu ya da ko da kira da mai aika ba ta abin da suke kai ba alheri ba ne Yahudi ya ce ai ba alheri ba ne Nasirani ya ce ma ai ba alheri ba ne alheri gaba ɗaya ya dawo ya dunkule a cikin musulunci wanda duk ya rike da musulunci shi ya rike da sama don alheri ko ko ana yin da ne da su ko ana musu da ne cewa ai ga ku imanin da ya fi daga wannan an yadda din cewa abin da kuke kan alheri ne amma dai ku imani da Allah da ya fitar da muku da alheri wato kama an an muzara su ne da su an abin da ake kira muzara su hasi ko ko cewa kana fadlilin nasa ala barihi ba rufe barin sai kira ai da ya zama shi ne ya fi musu alheri da ya zama shi ya fi musu alheri to yanzu mai nuna nuna a cikin su akwai wanda suke su imani akwai ɗan kaɗan a cikin ahalin kitabin wanda yake su imani da manzo sallallahu alaihi wasallam na lokacin da Allah ya bayyana shi amina mazidi a cikin yahuda wa ana nufin kafin mugashiya ya gaira hukunan nasara kafin da aka ce ta abdullahi da salami ta shigar da najashi sarkin habasha da shi da ya mota daga nasara an samu wasu ma'an kaɗan a cikin nasara wanda suka imani da manzo sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ya bayyana رضي الله عنه الله عبد الله السلام وأصحابه بشيد جماعة وأحسنهم أما نفي أهل الكتاب إلا الفاسقين بين غيرهم الكافرين كافرين وسماهم فاسقين بل يا سلف بين غيرهم لأنهم فسقوا في دينهم لأنهم سيستنكرون عن دينهم من أدلة في الحقيقة يا جالس بشيرة إن الله يبين ميزان الله صلى الله عليه وسلم واجبين وسداوي في الإمام به sun da suka ji imanin da su bayan Allah ya bayyana su ta sun kai da ruwa addinin nasu ashe sun ga lokacin da rauni ke nan a alkafin da kafirin. Man ya birni su illa aza wa in qatilu fil wasiqil labda thumma la yunsaru Yahudawan nan ba za su iya kwarar su da komai ba يا معشر المسلمين يا في جماعة المسلمين بشيء ما ناس قالوا تدخلني بقى إلا أنا سيدي بطلنا جمع دماشي إلا تنسوا بس إيمانكم كنت تعرف اليهود كنت تعرف بأهل الكتاب إلا جماعة إلا تنسوا بس إيمانكم شو كان أيضا أهل الكتاب اللي يهود كيف صار سنة وكذا المسلمين في الصين سنة غير المسلمين أمراض الشهر to alama ce ta cewa musulmi ba su tsaya bisa addinin su ba hakika ne tsaya ba amma da musulmi za su tsaya ai sun gagari ko gagarai ne su gane ba wanda ya tsaya sarki su ya yi ba su ne kun sai dai da baki sai da a faɗe su da a taɓa su da baki yin misali da harshen ne sabbi a wato daga faɗar matsar magana wa irin kuskure da cewa za su haske musu za su haɗa musu amma da wasu ya haɗa musu ba wa iya ba su yi kun in ma suka ce za su ɗauko ran su kare ku da yaƙi in ma suka ce za su ɗauko ran kare ku da yaƙi yanzu ku da gafe zinnan za su ja baya za su gudu daga gare ku ne har ne suna abin kare yaƙin ku suna abin ne a yaƙin ku suna ba yi sauri sannan ba inda za a yi a taimake su a kai ku dan da kudin nasu alai koyaushe Allah ya muku alkhairi ko ne za ku samu taimako a kai su yasa kai kai su ne suka ga ya tsaya da kare gare su ma kai su tsaya su gilici kayan ku wannan yana sura wato wannan ma'ana tana cikin ma'anar da sura nan ta fita koyar da yana cikin ma'anoni ne yana ma'anoni da sura nan ta zo da koyar da musulmi su domin za a nuna mana na idan dai musulmi suka kauce daga tsarin da aka ɗora su a kai to sai na kuka su ɗauka su musulmi ne wanda ake bukata shi yasa don yi kafirai su ta kafu musamman musamman ba ma ba su don wani na mata da annabi ma sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya nuna musulmi ga inda za su tsaya ga inda za su tsaya me ya ake su ba su tsaya inda annabi ya da su ba amma da suka bauɗe daga wannan sai dawo aka kashe gowa daga cikin su don a nuna cewa abin da ka ake bukata tsarin da aka tura mutane a kai tsarin da aka ɗora musulmi a kai to su tsaya su rike shi kwarai kwarai su rike shi sosai duk su yadda ko da taki ɗaya ne su laifi daga gare shi na ɗauke ya haka to sannan ne fa za su samu nasara daga wajen ubangiji amma ya gani za a ɗora su su laifi ta ba mamaki kuma a sannan dan an sallaka makiyarsu a kansa sun faɗa su tunda sai suka fara zawo إلى واحد أنا إلى ما أولا ما أصابتكم مصيبة قد صرت مثلها قلتم يؤمن لي هذا إن كل من عند أنفسكم كل من عند أنفسكم ولا أن الفانيس كيف يجاوب قالوا يجاوب لكم وغلبت عليهم الذلة ضربت عليهم الذلة أينما تجدوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ضربت عليهم الذلة شرك اليهودية ai ɗora kaskansu gare su wato kamar su ɗaya da kaskansu ko daga kaskansu aka kera su kula izalar ba su da buwa aina ma su duku duk inda aka same su har su ma jiri duk inda aka same su za a same su kaskantattu a shi yasa kamar dinari ne wanda aka kera shi abu irin da aka masa yana nan a kan sai dai ta fitewa amma dai yana nan a kai ba za ku a sayi kai ashe ba iya ya dawo murabba'i ba ya kuma da shi ana kera murabba'i aka yi murabba'i sai zan yana nan dai murabba'i ta hanyar su ne ba zai dawo da'ira ba za ku dace yahuda wannan wato mijinta su da kaskanci sai zama kamar haka wato shi yasa wato an kamanta su ne da dinari wanda yake ya nufin sukar da aka jera su ko kuma sai aka shafe dinarin amma aka kawo su shi dinarin aka nuna zuwa gare shi da wani abu daga sofin sa wanda suka suna zirce shi shi da jera wato bisa ta karfin isti'ara yadda ta sama kaliya ko kuma a wajen a iya gudanar da isti'ara wanda ta kasar siliya a iya gudanar da isti'ara ta siliya amma da gudanar da makaliya ya fi fitowa fili duk inda aka samu sala'in zama ba su da buwaya yarda da min jirgin nan sultanin aslam shi yasa ba a taɓa samun mulki ba daga gare su gaba ɗaya ta jirgin kasar su kan alam ya ɗauki su ne ne ne yan nasara ko yaushe yahudawa ko dai su yana ƙarƙashin mummune ko su yana ƙarƙashin nasara a kun daɗe suna zaune ƙarƙashin wato yawan musulmi daga baya kuma a wannan zamanin sun dawo kamar ƙarƙashin nasara suke wato tafiya su ɗaya da nasara ƙasar da aka ba su na nasara su suka ƙwafi nasara ne suka ƙwata daga hannun musulmi suka ba su ƙasar musulmi ce amma nasara suka karɓe suka ba wa hudawa ba wai shi ba ne da ƙarfi su suka samu ƙasa ba shi ne da ƙarfi su suka samu ƙasa ba a ƙasa ce ta musulmi to a illa bi hablin sai ta aikin sa in sai ta yi aika ne ku shi ne da tsakiya alkhairi ne Allah da godan Allah zan imani shi ne zama su imani sai ta aike imani da Allah wa hablin minan nas ko sai ta na alkhairi daga mutane المؤمنين والمسلم منه هو عليهم إليهم بالأمان جيني على خير عند المسلمين سكي باسي وشيء وعزاء أجرام وشبع وعزاء تقاسبا فلا أداء الزبيت لسا شيء واسي ما ذاك وعند بعد الزبيت أنا أتمنى لهم لين ذلك باسي بلغي أبن لدي كاري سيكو فين بيين سيكو فين بيين لكن كيف يمكن أن أستمر بهذه الله da yake kare kansu ne da sababin samun alkawari na daga Allah wato an sami imani daga gare su da ya tafa alhamdulillah gillu a sannan kaskanci ya ɗauki daga gare su wa sai kare kayunan su da dukiyoyin su kuma duniya da lahira a kaskanci ya ɗauki daga gare su don duk wanda yake ya tafi musulunci ya mutu kuma yana musulmi ai maɗaukaki ne duniya da lahira walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina idan ku alkawarin da mutane ne kawai suka yi ba su je imani da Allah ba amma dai an yanzu zai da su cewa ba yaƙi alƙiƙa a kan ne sun kare kawunan su ba za a taɓa su ba sun kare dukiyoyin su amma haka sun sami rayuwa a cikin kaskanci za su rayu kowace sun sun ba da jizya nan yadda jizya nan an faɗi irin yadda ake ba da ita ta yi ɗin jiziyata an yaɗe ya nisa gare na. Ya baɗe daga rabin Allah. yahudawa sun dawo da fushi daga Allah wato Allah ya yi fushi da su su da suke zaɓaɓɓu wanda an faɗi cewa an ɗaukaka su an fifita su akan al'ummai zamanin su amma da wata su ƙoƙarin kare wannan matsayin da Allah ya ba su sai wani sai faɗa da saba wa Allah su saba wa Allah ta nan su saba wa Allah ta nan har ya zamo a ƙarshe Allah ya yi fushi da su ya nufin fuskanta su daga matsayin su na ɗaukaki shi yasa wannan magana ko da ta aka faɗa wa yahudawa amma matashiya ce da musulmi na kada musulmi su ɗauka ba an faɗi cewa an zaɓe su amma su ɗauka yin kaza su ne mafi zuciya al'umma su tsaya su shanta ke a rayuwa abin da aka ba su amanar da aka ba su kula da addini da yake haƙƙin su ne ya zamo ba su damu ba ba su damu da addini ba matuƙar sun dawo ba su damu da addini ba Allah sai ne da su kaskantattu su su koma ba sai ne ba kuma wajen Allah matsayin bawa wajen Allah rikonsa da alkhairin Allah matsayin bawa wajen Allah kare ya siya da addinin sai tsaya kare addinin Allah ya gani ba a wasa da addinin Allah su kansa ko ba zai bayar ma ya wasa da addinin ba shi ne bawa ya kare matsayin sai don Allah amma matakar ya sami sassan su a wajen wannan shi ke nan sai zama an sami fita daga matsayin da ake so. yanzu da ɗaukar mai matsala an tsira wulaƙanci a kai an tsira wulaƙanci a kai da yanzu ya fi kowa wulaƙanta kansa ba dai sai ko don ba ya sami duniya ko don ya sami duniya zalika wannan abin da aka ambata daga cewa an haɗa su da wulaƙanci an tsira musu ƙasƙanci da cewa sun dawo da fushi da gaigar Allah subhanahu wa ta'ala bi annan da sababin cewa su kanu ya kure ba sai su sai suna kafin cewa da ayar Allah da ayoyin Allah da ayin da aya ta Allah ta zo amma sai su kafin ce da ita ya ka kule na an da aya suna kashe annabawan Allah da zai da harshe alhali an san cewa annabawa ana rasa gaskiya nan a haka ne a wannan lahari sar'i na nabiyya sai kashe annabi hassan ɗin farkon yini وآخره أربعة أسعاد سيف الشيخنا من إبادة أربعمية إليه أتشين إذا شيء أيضا نستفشي أن بايعي kakannin yahuda wanda suke zamanin yanzu Allah ne ba su suka kashe ba wanda suke zamanin annabi ne suka kashe ba an faɗa ko za su zuri ya zura sun yi zura kura yau ne laifi ba sa a wato ba sa ɗaukar laifin wata ran kalima ɗaya jirgin me yasa ake caccakar wannan yahuda na gabanin annabi da aikin asale su da aikin kakanne su a sai a bada amsa da cewa abin da ya jawo haka yadda su rassan yadda ƙa'in nan jikokin nan da wanda kakanne su suka kashe annabawa sai haka ɗin ya mai da kai ka ce su ne ya mai da lamarin kamar su ne suka kisa shi yasa idan da za a saba wa Allah a mafi nisan yamma sai wani a mafi nisan gabas wani na ya yarda da wannan saba wa Allah da aka sai ya zama kamar shi ne ya aikata inda cewa shi ma ma a wajen da aka aikata amma zarar yardarsa da haka haka nan da za a saba wa Allah shekara dubu dubu da ta wuce amma wani yanzu a yau ya nuna ya yarda da wannan saba wa Allah da aka ce shekarun nan da suka wuce to sai ya zama kamar shi ne ya aikata shi yasa wajibi kenan a shirin da yake musulmi duk inda ya ji saba wa Allah ya tsaya ya nuna ba daidai ba ya nuna rashin yardarsa shi ne zai kufutar da shi amma matuƙar ya sassauci a kai cewa to ai za ka yi abin yau kaza da kaza ya ta kawo tawilai to sai ya zame a kamar shi ko da ba shi ne ya aikata sabon Allah na sai ya zame kamar shi shi yasa lallai da abin da yake ba daidai ba da nufinsa ko da abinci ne ko da abinci ya wato balgato ne shi kusan da an yaba wannan ya abu ne daga kakannin yahuda wannan a kai tsaye a shi ne kai tsaye su suka kushe su shi kuma wa'annan yahuda na zamanin da za Allah sallallahu alaihi wasallam a kamar su ne suke kusa don gane da cewa su yi ya tsuga su ɗin ne ma za su sun kulle zuciyarsu akan haka su a yanzu yahudawan nan da sun samu dama su aika aika da annabi sallallahu alaihi wasallama don sun samu dama su aika aika da musulmi da ba za su yi ko ɗaya ba da ya sa sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallama ya je ugobanin dalili yadda ugobanin hudawa ce wani cewa akwai ugobanin ya sai na lafiya da su a zauna lafiya da na lafiya ya gan su cewa ga abin da ya faru na so ku ɗan taimaka mana ne ko za mu samu taimako ko ba shi ne ku za mu ma biya ku da gazawa amma sai suka yarda da cewa ya za su ya za su yi su ga sun gama da shi suka ja shi dindin wani katon gini na suka ce ya zauna ba komai za su kokarin tara masa abin da ya zo nema suka hau saman da niyyar sun samu katon da yake sako masa Allah subhanahu wa ta'ala ai kuma da aka gare ne sanar da shi da zala sallallahu alaihi wasallam ya rubuta sa ya bar wajen kuma shi ne aka ɗora yaki a kan su wanda da suna ganin cewa ai da wanda ya isa ya taɓa su هي الذي أهلك الذين كفروا من أهل الكتاب من بينهم لأول الحشر ما ظننتم أن أهل الدين أن الثاني cewa idan al'umma tana fadawa a saɓan Allah tana aikata saɓan Allah to a gaba sai zama ko ko kun saɓa wa Allah sai ƙara buɗe mata idan al'umma ta saɓa wa Allah ta wannan fuska to haka ɗin sai ya fi jawo mata ta ƙara komowa kuma ta saɓa wa Allah ta wata fuska hakan ma abin yake a al'umma haka yake a kan kowa shi yasa ko da an samu sabon Allah daga bawa to gaggauta ko za a gaggauta istighfar wanda maulana mu shuwa na tijani wanda Allah ta'ala ne ke faɗa a wata wasiya ta sai yace wanda Allah ya kaddara a shi kai ku ya aikata abin da ba daidai ba an san bawa ba ma'asumi bane to fala karbannahu illa wa huwa batil qalbi kada ya aikata zunubin nan sai ko yana mai kuka a zuciyarsa yana duban cewa wannan ta zunubin kasance ne gare shi ya za a yaba ne ya gane kawai sai yau ta istighfari yau ta komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala nan al'umma tana aikata laifi da ta damu ba ko ko mutum wanda yake musulmi yana aikata laifi ba tare da ya damu ba shi ke nan sai zama ya ƙara bude wa kansa ko ko ko aikata wasu saba har ya kai da cewa ma ya iya fita daga addini wanda ake faɗa al-ma'asi da ribul kutu sabon Allah ɗan aike ne na kafirci duka wanda yake ya faɗa sabon Allah ba ƙaƙƙautawa to ba mamaki don an yayi gari an zamu masa imani gaba da inda wanda aka faɗa duk wani sabon Allah da ba ya zo to sai an yi tudu a kan zuciyarsa in an yi tudu a kan zuciyarsa inda ake tudu ba zai karɓa haske ba ba kuma zai ba da haske ba in kuma ya sake saɓar Allah bai tuba ba sai a sake ɗigon a wani waje sabo ba inda za a kai ɗigon ba a hankali a hankali har in ba ya yana ta saɓa wa Allah ba ya tuba ba ya komowa ga Allah sai a wayi gari zuciyarsa gaba ɗaya ta koma bakin kyau ko zama ba wani haske da zai shige ta ko zama irin wannan ne ake aka faɗa a hankin su kalla ban rana ala gare zuwa na kaniyar su ne wanda ke aikatawa ne yanke zuciyar ko zama sun rayu gari na sun fita daga addini ba su sani ba ko yasa al-ma'asi da rubu kafin ya ka saboda sun saba wa lamarin Allah ne ya kani aka biyu sun kasance kowace suna su shishige ne ya ta jawo zuwa halala ila harami suna barin abin da yake halal su kai da abin da yake haram don su sawa sawa منافق تجري عمتنا طائفة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ليس أهل الكتاب ko da yake an yi faɗi lokutukan ahalin kitabi a baya an faɗi lokutukan yahudu a baya to amma fa ka a ɗauka gaba ɗayansu haka suke shi ne Allah ya kira su sawa alƙal nan ba fa gaba ɗayansu suke haka ba mafi yawan su dai haka suke amma akwai ɗan kaɗan a cikin su wanda yake sun fita daga wannan mummunan ɗabi'a sun fita daga wannan mummunan sifa Ina ne cewa inda kai ɗalibin akwai al'umma yadda take mai tsayawa a kan lamarin Allah a cikin ahalin kitabi mustaƙi na kuma yadda ta tabbatar su lamarin Allah sabi ta kai alal hanki ta ɗore bisa gaskiya ta ba mu salame kama ba mu salame wa ashabu da shi da jama'arsa wato daga yahudawa ko ibnu jashi radiyallahu anhu da jama'arsa wajen mutum arba'in kamar haka nan kuma wato akwai wato zan mutum arba'in daga nasara na gurana da suka musulunta wasu ne salatu na yin habasha ke akwai wajen mutum talatin da biyu daga habasha nasaran habasha da suka musulunta akwai mutum uku daga rumawa kamar wasu jama'a daga mutan madina wanda da can da nan ba su bi larabawa ba kamar a dabbe zirarata da bara'u da azurin da kuma muhammad bin maslamata da sarrafa ta bila anasir sun kasance suna yin ibada da abin da suka sani daga shari'o'in da suka gabata ba wani su da su tsaya bin sauran larabawa ba a wajen da ta gina ka yayin da aka aika annabi sallallahu alaihi wa sallama suka gaskata manzon Allah da nasaru suka taimaka masa akwai jama'a madaidaiciya a cikin ahlul kitab yakuna ayatullah da suke karanta ayoyin Allah ana allai za'o'in dare imma jam'in ana ko da jam'in ana ne mufradin ana ne jam'in a ce ana ka asa kama asa ko kuma jam'in ina ne ka ni'a kamar ni'a ko an jam'in ane ne kamar zani au ilmi ko zani ilmi ne ta hilmi kamar hilmi au an ko ja ko ilmi zani ilmi ne ta jini kamar jini shi yasa game da mufradin ana wa akwai zantuttuka har guda biyar kenan shi ne ko dai ana ne mufradin ko ina ko ani ko ini ko ini a yin ya suna karanta ayoyin Allah sa'o'in dare an fi sa'ati a sa'o'in dare a wanda Allah ya faɗa a tsohon bayan Allah na gari ko ce ta ta zata jini da kuma amin maraji a haƙoƙinan tunaninsa da wajen kwanciya sun sun tsaya ibada wani yasbidin alhali su suna yin sallah yusalluna suna yin sallah wato yasbiduna dai ana nufin sallah shi yasa ne idlaqul juz'i wa iradatul kulli majazi ne misali kenan wato ilaqasa juz'iyya wata juz'i ne ana nufin gaba daya abin da yasa aka kira sallah da sujada saboda sujada ita ce mafi ɗaukakar yankin yanki na sallah da alkulan sallah ba na ɗaukaki kamar ita sujada wannan ne kuma amalika ya aka samu sabani shi a gama tun da qur'ani karatun qur'ani shi ne mafi fiti da kuma sai a halin ɗaya ne ake to shi ne aka samu sabani a nasarar malikawa ne yake tsayaita sanya mutum ya daɗe yana tsaye domin zai karanta qur'ani ne a tsaye wannan ko ko sujjada wa halin akrami إدالة القيام أو إدالة السجود فأتسامي فالسجود أما سبع المالك على دوبا ولا ولا ولا تسرقا ولا ولا تو wato shi ne ta sujada da ita sun mafi ɗaukaka domin inda a manzan yake faɗa a karabi ma ya kone al'adu ne rabbi shi ne ya sajiru mafi kusacin halayen bawa da ubangiji shi ne san da bawa ya sujada san da bawa ya sujada ya fi kowace samun kusaci da allah subhanahu wa ta'ala يؤمنون بالله يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين يؤمنون بالله في إيمان بالله واليوم الآخر في إيمان بران الله أي صدقون في جسكة بأن الله سوى الله متصف يصل به كل كلام بكتنسكة yana daga cikar da Allah ya fitarki da ita cewa ai ba daidai ne a ce za a kawo masa raini a mulkin sama duk inda bawa yake da shi kansa da inda yake mulkin Allah ne ya yi daidai a ce ga inda Allah ya ce ya ce shi ba zai ba ai kaga ya kawo rauni ne a janibin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ka tabbatar ya isa ba ta je gabansa ka ce za ka saba masa ba shi ko Allah a duk inda kake a gabansa kake duk inda kake a gabansa kake la ta kai mutum sha'ani wa la ta yi min yin qur'ani wa la ta yi mata yi min alami illa kunna alaikum shuhudan istiqimuna fi yanzu duk inda kake a gaban Allah yake a gaban Allah ka kuci wasa lalle ka sifanta Allah da dukkan sifa shi ne kakka nemi ka ce za ka saba masa a duk inda a duk inda ka a duk inda ka samu kanka kuma wato a kore dukkan wata tawaya daga jalibin ubangiji subhanahu wa ta'ala da ce za su kanta Allah da wata sifa ta tawaya haka nan kuma a imani da ranar lahira wanda zai zama kamar bawa yana ganin tashinsa daga kadari yana ganin bashi takardar aikinsa yana ganin zuwansa wajen hisabi yana ganin wucewarsa bisa siraɗi a koyaushe a shi ne ya yi cikakken imani da ranar lahira kenan ba ya gano ya faɗi lahira da baki ba amma zuciyarsa gaba ɗaya duniya ce ta rufe ta baya hangen lahira gaba ɗaya kamar wasu ne da baki ya sai ya faɗa ya sai ya faɗi lahira amma zuciyarsa ba ta hangi bayan Allah mu kirki abin da yake bukatar su kenan ko ne sai zuciyar su hangen lahirar nan ta ya za su kai a lahirar ya lahirar za su zama gare su idan ba ya zama yana hangen lahirar nan to ala kulli halin zai gyaru zai zama an samu gyaruwa daga gare shi amma mantawa da lahirar ya zama zuciya ba ta hanganta sai dai a ringa fadarta da baki to shi yake kawo bawa ya zama wani abu ya shagaltar da shi ya yi mutum amalin fadillah والتنظير نفسه ما قدم لبك كل شيء أريد أن يقول الله لو حمد بس ta yi ma'aikata ta kai domin ba tun da ta yi a yau yau ɗin nan mutum ba da shi za a kwana ba a don na ka kai kamar ɗalib ya da kai da duk wanda ya mutu shi kamar ayyukan yan kiyama ma a hankalinsa tun da dai ba sauran abin da ya rage sai sauraron zan a alkiyama ba sauran mai gyara ba sauran ya bata ba sauran komai sai sauraron kai zan kiyama shi yasa mun ba ka faɗar ɗalib ya da kai to a wa ya muru na bin abinci suna zuwa za su yi imani da kyakkyawan aiki suna imani da kyakkyawan aiki yawan haila amin mai kari suna hali daga mummunan aiki wannan suna gaba ɗaya ko ina da an faɗi mummunan sai a faɗi magana ko imani da kyakkyawan aiki daga da kuma hali daga mummunan aiki don a nuna cewa wato da'amatul imani al'amru bil ma'ruf wal nahyi anil munkar duk shi shi ke a cikin imani ko babban shi suke a rayuwar al'umma shi ne samun al'amur bil ma'ruf da Allah ya ana nan kan matuƙa al'umma za ta zama ba ta kamu ba da ayyukan na ba komai ko an rayu ne ba ko an yi sani da ni amma da al'umma ake al'umma da take wani cikin ne da ake ba a sami yadda ake bukata ba yanzu na al'umma ta bisa shi duk ɗaukaka da take da ita ta dawo ta rasa shi yasa wannan da'ama ce babba a rayuwa ta afra da rayuwa ta al'umma والسابعون سنة الجزاوة بلا لا تأتي أي تغلل أي لا ترون بامتثال أمر الله سنة الجزاوة بيلا بإمام الله يقولك يقولك أي جزاوة في أنشي باع سلطة جزاوة أبدا بيسر جميع هذا حديثي جزاوة شيطان ليكي كاوتا in ba wasu lamura da aka faɗa ba a jirgita wata gurin wadda ne duka da wata ke waje hazo idan wato abin da ake bukata a gaggawa a cikin malamai suke cewa da su haura bakwai ko shida ba tuba ana gaggawa ana neman abin da su tuba duka da ke kira sai kuma in mutum ya yi bako ana neman ya gaggawa ta kawo masa zarar bako sai kuma biyan bashi in lokacin biyan bashi ya zo ko kuma bashin da ba a yi shiga nan da wani lokaci na ko Allah ya hore na ka gaggauta biya ka gaggauta biya sai kuma aurar da ya budurwa dukire zakata sai zakayi lokacin ta yayi a gaggauta fitar da ita ka a ce za a girke ka sai kuma shirya mamaci wanda ya mutu a gaggauta shirya shi da kuma sai binne na wato binne mamacin to ije ba an da za a bayar a nan cewa abin da ake nufi da gaggawar cewa shi idan haƙƙin Allah da bukatar zuciyarsa suka yi mu'amala ga yadda Allah ya ce a yi za ta arara haƙƙun lillahi wa hajjin na nafsuhu ga yadda Allah ya ce a yi abu ga yadda zuciyarsa kuma take so a yi to sai gaggawan aikata abin yadda Allah ya ce gaggawan haƙƙin Allah ya taraka zai gane rabon zuciyar tasa wa'annan amma gaggawa shi ne a gaggawa ga abu gaba daya kamar ya gaggawar sallah kafin ya kashin ta to wannan ba daidai ba ne don wannan sallah kafin ya kashin ta an sallah ta sa ba karɓar ba ce Allah ce rayo inna salata kanat alal mu'minina kitabun mawquta ba bar bayi ba sa tsara lokacin sallan nan don Allah sallallahu alaihi wasallama kansa mala'ika jibril ne ya sauko ya nuna masa ga lokacin sallah ga lokacin sallah ga lokacin sallah to wani kuma daga baya ya ce shi ba a san da yake so ya sallar ko ba lokacin ko lokacin bai ba ka za zama ai ba daidai ba ne ba ne za a sallar tasa a karba a gaggawa a cikin sallah kuma shi ne zama bai tsaya ya kyautata ruku'unta ba bai kyautata sujjadarta ba ya ruku'un kamar ya samu imani na ba gaba daya inda aka faɗa cewa abin da ake bukata daga mummuni na hakika shi ya duk sallar da zai da ringa duban cewa wannan sallar fa ita ce ƙarshen yadda zai a duniyar nan shi yasa akan ta zai mutu shi yasa ya ga ya kyautata ta an faɗa masa zuwan salahira dai farko abin da za a fara bincika daga gare shi sallar in sallar nan ta samu wucewa to sallar ne za a iya duban sauran ayyuka amma matuƙar sallar ba ta samu wucewa ba to duk sauran ayyukan na duk kyau a banza ba kamar ba su can ba shi yasa a tsaya a kyautata ba ko ba a kyautata sujadarta to wannan abin zargi ne sai ko a wasu lamura ko ita wannan musara a sola a jinafin bayan abu ne tun kafin ya ɓace sa ina misali kamar tuba sai kuma kawo abinci ga bago sai kuma shirya mamaci sai an raba budurwa sai kuma yin sallah a farkon lokacin ta وأولئك masu wannan sufofin da aka ambata almasufun da ya zikira wannan ke an santa su da abin nan da aka ambata wato aka kawo su ne ishara saboda a haɗakar da fahimtar mutane zuwa cewa zama wasu daga managartar saboda sun sufantu ne da wannan sufofin shi yasa ko kai ne ma in ka sufantu da wannan sufofin ka shiga cikin ba wai sun samu wannan ba don su ‘ya'yan wani ne. A a sun samu ne don su shigartu da wannan tsoho, ba sun samu wannan ne don suna gane ne kaza ko suna kasa kaza. Ko kai ɗan waye, ko a wani zamani ka zo, ko a wata ƙasa ka zo, matuƙar ka tsaya da wannan tsohon to kai ma ka sami shiga cikin inda suka shiga. Shi ne ko gashi an faɗa mutum yana ayatin lahi, ana allahi, وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. كما سئل سنتي بين الصوفي من الصالحين سنة كنداو الله نبري ومن من يسوك ذلك أتكين يهود إلا أتكين آل الكتابي أكون مسؤولا حتى السبع سوبا أمة قائمة بني ba su tsaya a kan lamarin Allah ba wannan su muna salihu na shi ya sa ko ba na kirki ba ne ba na gari ba ne kuma rashin sarko su da wannan suka ita sa suka fita daga ganin wasu bayan Allah na gari shi ya sa kuma kowa shi ma iya misalta da wancan sufofin da aka ambata sai zama ya bi a cikin wani wasa ba na garin ba ko mutum ɗan wane ne amma wani da tsaya ya yi waɗannan ɗabi'un kyawawa ba zai zama wannan suka wannan matsayi ya tsere masa shi ya sami ne a tsaya a tsaya a kan ɗabi'o'i na kirki a tsaya musu sofi abin yan wa ma ta fa'alu wa ma ta fa'alu ya khairu faman tukfaru wallahu alimun bil muttaqin wa ma ta fa'alu abin da kuke aikatawa wato akwai kira'o'i biyu a nan akwai kira'a ta sai ya ga abin da kuke aikatawa ayyuka al'ummatu ya ku wannan al'umma min khairin na daga alheri falan tattaro to ka fita da ɗauka za a hana kula dansa aiko da musa ya bahu ba za a taɓa hana kula dansa ba bai tu ja zauna a laifi bari za a yi safayya kyakkyawa a kai kula da ta alahira da alheri na kuka ko kaɗan ne ko mai yawa ko ba makawa dai za ku ga sakamako a kansa in kun kaɗan ku ga sakamako a kansa in kun mai yawa ku ga sakamako a kansa قال تعالى ومن سبحانه وتعالى كتوى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره wanda ya koda ga gadar jaga ne na alheri ba makawa sai ya ga sakamakon sa a lahira Allah subhanahu wa ta'ala ba a kowa ta aiki mai aiki والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نريد اجر المسلمين فسجعل له ربهم اني لا اريد عمل امن منكم من كل سباب كل بعد الله بيا قد عمل ان كان من من ذكر انس وهو مؤمن فلا نهي له حياه طيبه والياء والياء يتجلى كل ما يفعل من هذا وإن wanda suke daga cikin ahalin kitabi amma kuma ya zama sun sun tsaya ayyuka na keke to su sani fa duk abin da suka aikata na alheri kamar ya kufaro bayan da za a yi a ce an hana su ladansa ba za a dubi cewa ai da yawa daga mutane su motsattu ne ba a koyaushe mutum a yi masa mu'amala dangane da shi ayyukansa ba dangane da cewa shi ya fito daga kaza ko al'umma kaza ne ko kabila kaza ba a'a shi ayyukansa ayyukan bawa su ke tsorar da shi kamar yadda su ne suke halakar da shi shi ya sa da Allah ta aikata na alheri ba za a hana su ladan ba bal da zauna alaihi bal za a yi musu zakayya akai wallahu alim wani subhanahu wa ta'ala masani ne mai muttaqin da wanda suka tsaya tsoron sa wanda suka tsaya tsoron Allah subhanahu wataala suka tsaya ayyuka na tsoron Allah subhanahu wataala to Allah yana sane da su zai zai musu sakayya sakayya kyakkyawa إلا الذين كفروا إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار إلا الذين كفروا حقيقة إلا اللي استكافر شيء an samu sabani a kan wane ne aka saukar da wannan a kan kiyaye aka saukar da wannan aya wasu suka ce a kan yahudawa ko da wata da bani ne wasu kuma suka ce a kan mushrikan larabawa wasu suka ce a an saukar ne a kan duk wani kafiri da yahudawan da mushrikan larabawan da wani su ma duk wanda yake kafiri ne kafin suka yi tunkahu da yawan dukiya ko yawan ƴaƴa to Allah zai wata ala faɗa musu haƙiƙa kafiran nan la tujri anhum amwalihim yawan dukiyoyin su ba za ta kare su ba wala auladin ko kuma ƴaƴan ƴaƴan su ba zai kare su ba min Allah daga azabar Allah dukiyar nan tasu yin aka faɗa a baya da za su je da cikin duniyar nan su su bayar dan a gane su ba za a karɓa ba azaba lalle ta hau kan su tun da dai sun kafarta sun mutu kafir haka nan duniyar ƴaƴansu ba za su amfana musu komai ba daga azabar Allah la sau ma da zikiri an keɓanci dukiya da ƴaƴa da an mato da annal insana domin mutum ya bai annarsu yakan ƙoƙarin kare kansa ta rasa mutuwar mali wani lokacin da kuka da da dukiya don a gane shi wa taratan wani lokacin da isti'anatu bil auladi ta fuskar cewa ya nemi taimako da ƴaƴansa ƴaƴansa su taimaka masa don ya samu ya fita ya ta ce biyan dukiyar tasu biyan ƴaƴan nasu ba amfani da za su musu a wajen Allah matuƙar dai suna nan masa kafirci wanda yake mummuni shi ne dukiyarsa sai ta amfani shi a wajen Allah domin ya ci da ita inda Allah yake neman ya ci da ita yanzu abin da Allah yake neman ya yi da dukiyar tasa manzon da zai kare na a ƙara sanan ta yi ita wani a ra'afan kasura manzon da zai kare na a ƙara sanan ta yi ita wani wani a ayyukan to haka nan a ƴaƴan nasa wanda zai na amani Allah wa tabatun zuriyatun da imanin alhaƙana da zuriyatun da ma'anar ɗani a nan ne shirin شيء من يوسف بنت يوسف عن هذه الشغل الله نعم المال الصالح من رجل الصالح نعم المال الصالح من رجل الصالح هكذا لما أوسع سوء أمحانيش يوم الشيطة سوء أمحاني بهم كتما سوء أمحانيش أنت لا كودا دائم بيكي سكمت السنة قنانا idan aka ce da su ku zo ku shiga aljanna za su ce suna ba su shiga ba sai in za a gane su su ba iyayensu a zaganin kenan su ne za su kan sabauta tseren iyayen nasu su suke sabauta tseren iyayen nasu amma wannan sharaɗin sa fa sai an samu imani sai an samu imani amma mutum ba samu imani ba da aiki kenan ba wani abin da za a gani a lahira sai a zaba wa ula'ika masu wannan sifar da aka ambata ashabul nur su ne ɗan wuta su ne ɗan wuta ɗan biya halibin ya kaɗe ba su masu dalwana ne a cikin wutar wanda ya fita kuri in ya shiga wuta ba maganar fita wa ma kun bi halibi wa minan nar da an da za a yi su fita daga wuta da mun wutar an tana da ta ne an yi tana din ta ne domin su ya yi gafin kafiri na to Allah ta yi Allah ta yi Allah ta yi musu su yi ta wa rahama yahudawa ne aka ce sun kasu saba'in da ɗaya nasara sun kasu saba'in da biyu musulmi sun kasu saba'in da uku ai an gaba yadda suke son abin da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suke kai su ne ba su tsira wanda suke kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suke kai su ne wanda za su tsira sallah in dai zai riga musu yin sallah sai ya dawo ya yarda da shi fala tu salli hal fatalu mujbil bai tare ho a zurbi min mujbil kada a sallah ba duk wanda yake mai gaba da waliyan Allah subhanahu wa ta'ala zan yi sallar alci kadai ya fara iyalin gidansa ya sallah sai ya zama ladin da zai samu ma wani hadisi ya fi ladin da za a samu a bayan sallah a ka'aba a masallacin ka'aba وصلاة الرؤى في في الدار وقتا بأهله لا أفضل من هال المساجد كعبة وتجيد ذا من عليه توقفت جماعة الليل في الدار من دون ملته وفي جانب السجون في حكم ثابه لجاء لشاري ذلها فلي تك بذنيته بل كان ذيك هذا akwai hadisi da ya zo yana nan a jami'in sabbin a fasalin sabi wanda yake faɗa cewa mutum ya sallah da iyalinsa a gida sau da yawa sai ya zama ya fi na kula daga yin sallah a ka'aba ya sallah da tanki a ka'aba sai ya zama sallar nan da ya a gida da iyalin sa ta fi masa a wajen lada amma na da yadda ya suka ce idan ya zama yin nasa a gida shi zai kawo iyalin gidan nasa su shi ne wannan magana ta ku akwai hakulayi dogon bayani akan hadisin a shirin da ya samu istajin to ba su amfana da shi ba haka zalika na fakatu haka na abin da kafirin nan suke cewa gani batu asara suke layin tafi wula biya ba za su amfana da ita ba a lahira duk aikin kafiri na kirki ko bayan da za a ce ya amfane shi a lahira malamai ta ce ko ko irin wa'anda aka mace kamar misali abu lahab da ya aiki na kirki ya gano da murna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gano wannan yana amfana ta a lahira kuma to wannan kamar abin ko da cewa ne daga ainihin umumi amma abin da yake da bisa umumi shi ne kowane aikin kafiri kyakkyawa a duniya ko ta yi amfani shi a rayuwar duniya amma a lahira kan ba zai nemi wannan aikin nasa ba وما ظلمهم الله الله بظالم جيس لا بلا إلى فتاته وقول أنت عملنا فتاته wannan abin da ta shi kashe din nan da ya zama ba su amfana ba a lahira ba wai a zalunta su aka yi ba walakin ya walakin maliki sauye ne sai dai su ne suke zalunta kawunan su wato da suke yin imani domin sharaɗin aiki ya zama ya amfani mai shi a lahira ya zama yana da imani wanda duk bai je lahira da imani ba to ba wani aiki za ka da zai amfane shi da kufuri da garin kafirci almujin ne wa wajiya wanda shi ya sabauta ya zama ayyukan nasu sun tozauta wannan ne ya sabauta zamewar ayyukan nasu ba za su amfane ka ba gaba ɗaya ya sabauta zamewar ayyukan nasu ba za su amfane ka ba gaba ɗaya ya ayyuka أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأمونكم خبالا ويأتوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون يا أيها الذين آمنوا بين يا وإن ليك سنة بذكية لا تتوهدوا بآلنا بعدين با ce za ku riƙi masoya wanda za ku ɗarkake musu soyayya kulli ulahum ala sirrin da za ku ringa tsinka yadda su bisa asirin ku min dunikum wanda ba a cikin ku suke ba ba daidai ba ne kana musulmi da zano abokinka kafiri ne aka ba daidai ba ne amma abokan za a yi sai dai a yi ta baka ta baki kawai amma ba har zuci ba mutum ya zamo har zuci ya zamo abokanka musulmi haka nan kana na kifi kana mai bin tsari wacce sauyi ba daidai a samu kana da wani abokin can ba ya zo zaman ka da shi cutar ka yake yadda shi a matijani da zai lafa ana yake fada idan kai ɗan ɗariƙa masoyinsa ka zauna da makiyinsa to wannan zaman guba ne zama ne kai da guba guban ne ta ba makawa sai yana su gare ka wa shehu kala huwa sullun yasari yuhillu man fa'ala hutu nukuli sai tijani ya ce wannan guba ce babba mai saurin lafiya ba ba mamaki sai na ka dawo in kare da shi gani da kake ai imanin ka yadda karshe ka kai inda ka kai amma mutai za ka ringa zama da waɗanda suke yunkirin abu ne mai sauƙi kana ka dawo yi in kare shi ya sa haƙƙin duk wanda ya kama yake rin ka gane shi da in kare sa kai abin da yake gaban ka ba ka da lokacin da har za ka saurare shi ba ka da lokacin da za ka saurare shi abin da yake gaban ka ya ishe ka ai da ya rafa ai wanda suka yi mulki ina da yahudu wal nasara daga yahudu da nasara wal munafiqina ko wanda suke munafikai wanda na fi bayin min al mu'minin wannan aya ta sauka ne a cikin wasu mutane daga mummunai ta da lamma galib da suke da ƴan uwa makusanta min al munafiqina daga munafiqai wal kuffar da kafirai wa kanu yuwasiluna sun kasance suna sabo da da su la ya nuna ku wayan nan makiyan nan naku yahudu da nasara da munafikai da duk wani kafiri ba sa sassauta muku habala a wajen neman da ya zai bata kullum a cikin tunani suke ya za a yi lamarin ku ya zama ya rushe koyaushe kafiri ba shi da manufa illa man abin da ka sa a gare kai musulmi ya zama ya rushe ko lamarin ka gaba ɗaya zama ya rushe ka zama ba komai komai ba a rayuwar musiba an sarci halalan din da nan hafi da cire hafi a tulani na kuntin habali za ka fi sauka muku a wajen neman ɗan na gare ku ala yubassiru na lakum fil fasad ai ba ku takaita muku a wajen neman abin da zai zama Allah ne gare ku kullum dole su a ce kun lalace kullum dole su a ce ba wani abu na ku da yake kaiwa in dole ke ku har da rufin da gara wato yanzu na a dukkan sun yi dole abin da zai wahala ku sun yi dole wahala kuma dai wannan masalariya ce ai ana sun yi dole wahala kullum dole su a ce kula cikin wahala wani shiddatu rayuwar shi ne tsananin cutuwa dabbabatu daga hakika kiyayya ta fito fili ta bayyana al'adawa kuma ta kiyayya da ne ta bayyana da kwayi daga bakin su duk da zai a cikin da suke fadawa a cikin ko da sun samu dama yi suke da wa ila'in shirkina da kuma ko wa ila'in shirkina da sai ka da shirkai ala ta rukun da su a cikin kowace kokari suke sanar da kafirai da yin asiri don Allah Allah suke a yaƙe ku a yi nasara a kai kuma to fi su duru abinda zukatan su suke ɗoyewa min al'adalatu daga gaba da ku akbar ya fi girma ma daga abinda ake bi yana fitowa daga bakin su irin gabar su irin gabar kuɗin da suke cikin zukatan su ya fi tsanani ke da gabar kuma da ke fitowa daga bakin su kan bayyana da kula da yadda ce ya hakika mun bayyana muku ayoyi ala datu mun nuna muku alamomi bisa cewa su dinnan makiyan ku ne da wajen mataki ne na in da ku masu hankali ne ku kiyaye su in dai fa akwai ragowar hankali tare da ku to lalle fa ku nuna kuna da hankalin ta fuskar ku kiyaye munafiqan nan ku kiyaye kafiran nan ذلك عندكم عدوان لو فلا توابوهم فكتي إذا فهد ولنا نريبس فكتي إذا فجدوشيس
أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور hankali da kika ji kukin ya kula ya kula ɗaya mummunan tuhun dole kuna son su muka raba tuhun yohu saboda duba suna da ƴan uwantaka da ku wasa da aka ce ko abokan su gare ku wala yubbinakum alhali su din da ba son ku su ba min muhalafatuhum lakum tuddu don sun mamanta da ku a addini sun mamanta da ku a addini wa tuni ne wa zuciya da ku ku kun yi imani da duk wani littafi da Allah ya sauka kun yi imani da littafan da aka sauka musu kun yarda da ataura kun yarda da injila ga ko kun yarda da qur'ani ai duk ku tuba kun yi ha kun yi imani da dukkan littafan da Allah ya sauka wala yu'minu bi kitabikum amma su imanin su da littafin su ne yahudawa sun yarda da ataura nasara sun yarda da injila sun yarda da ataura amma dukkanin su sun yarda da qur'ani ba shi yasa ba inda za a kele su su wai za na uku da zarar sun game da ku a hanya ɗali sai su rinka cewa da ku amanna ai haƙiƙa su dole su yi imani duk sun gai sai su rinka da'awar ai sun yarda da ku wato sun yi muku munafunci sun yarda da addinin ku wai za halau amma da sun bar inda kuke ya zama sun kaɗaita daga su sai su har zuwa da kuma manamina sai su da cizon yatsa a farko a tsara halasari gefen yatsa sai su ringa cizon yatsa saboda kurku na iti lafiya saboda ganin yadda kanku ya haɗu wai ɗoro abbaru an shiddatu garin ana bayyana tsananin fushi da azal anani cewa cizon yatsa wanda fushi ya kama shi ya tsananta gare shi sai a ce yana cizon yatsa wa in lam yakun samma abu ko da ba cizon ko da ba sami cizon yatsan ba sai a ce ya ciji yatsa ko cire da su saboda galibi wanda yake cikin fushi haka ɗin ya kan zo daga gare shi kwarai shi yasa ake majazi da haka ko cire da su ne ko da zai zuba ku wuce da fushinku wato duk wannan damuwa da kuke a kan mu ba za ka sa ku ga bayan mu ba duk irin da kuke mana sai dai ku ku gaba amma makirci ga musulmi a ga makircin kamar ya kama musulmi amma abin da musulmi kafiran da suke bukata ya amfi da musulmi amma dai a ƙarshe a ƙarshe ba inda za a yi musulmin ba su sami galaba a kansu ba ala kulli halin duk irin yadda aka ga musulmi sun kai a koma baya to akwai rana na zuwa wanda za su nasara akan duk wani kafin akwai rana na zuwa shi yasa in na an ga kafirai in kamar sun yi nasara don wani lokaci a kan musulmi ko a ɗauka cewa musulmin ne suka jawo kansu musulmin ne suka jawo haka amma dai ba makawa in dai su musulmi ne a ƙarshe sai Allah ya taimake su Allah ya riga ya yi rantsuwa cewa sai ya taimaki manzanni sai ya taimaki mummunan tun a nan duniya inna lana sunu rusulana wallazina amanu shi yasa duk irin makircin kafiri sai dai ya gama makirci ya mutu da fushinsa amma musulmi suna nan har ɗoyo a nan yanzu sa makirci ilal mawuce ko ku yanzu sa fushin har ku mutu falanta falanta rai ma su ba za ku taɓa gani abin da zai faranta muku rai ba Allah ba zai shafe musulmi daga goron ƙasar nan ba sai kari zaman ƙasar ya zo ƙarshe ko in zaman ƙasar ya zo ƙarshe amma ba haka da kowace musulmi lalle akwai za a same su ta yi gani a ga kama an taɓa su amma dai da makawa suna nan inna Allah haƙiƙa ubangiji alim masani ne da ya ci su da abin da ke cikin zukata da ma fi da abin da ke cikin zukata da nuna ma yi da nuna hoyo ha abinda munafikan nan da yahuda wannan suke koyewa yana daga abinda Allah ya sanar da shi duk wani tsari da kafirai za su kai to Allah yana sanar da shi duk tsarin da za su yi a kan sai sun ga da musulmi Allah yana sanar da shi in tamsaskum إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط in tamsaskum hasanatun duk sanda abu wanda yake mai kyau ya same ku ni'imatu ni'ima ta same ku ko musulmi da nasarin ka na ka samu nasara a kan abokai da ba ya gani na ko ko ka samu gani na a wajen yaƙi ko damunar ku ta kai ko dabbobin ku suka kai ko ka kai ke ku ya kai ta su ko yaushe wannan bakanta musu rai yake to bizin zai zama ta bakanta musu rai yayin da shi sai ya ato idan ko abin da ba a so ne ya same ka hagu na sa sannan kuka je wajen yaƙi aka kare yaƙi ko ya jabe ko ko da wani da kai ya kura ko biya sai su ta murna da haka wajen wata shaɗi inda sharaɗin nan mutasilafin da shaɗi kan ta sadu da sharaɗin da yake ya gabata wato wannan in tansaskun ɗin in tansasko in ta gani da ta haɗu da wancan sharaɗin wa iza da duk ƙur'ani amanna wa iza halau auren auru alaikum da nan da mai rinsu wal ma'ana wa ma bai nawa ma abin da yake ya zo tsakanin su ita ta nuna ta farko sharaɗin an kawo shi ne da iza wannan kuma an kawo da saboda a nuna wancan kamar abu ne wanda nan ne sai ya auku lalle ne tunda kuna zaune daidai da su za ku da gamuwa da su zai zama akwai sanda yake kun haɗu da su akwai kuma sanda yake zai zama shi su su